نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara durmu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da makaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 24 ga wata na juma'a ula hijira shekara 1445 wanda ya dace da takwas ga watan 12,2023 a sati da ya gabata muna cikin sauti ya sinne mun zo aya ta 27 maka tsaya sha'adar za mu tashi kenan aya ta 28 cikin yasu kayan akwai tambayoyi akwai mai cewa yin sallar wutiri kahin barci ko bayan an tashi wanne inda kana da tabbacin tashi iya tashi sallar cikin dare tsakiyar dare annabi ta sallar mai hici a sallar cikin tsakiyar dare ta yi dada ta yi fadala da ce wannan amma kana tsoron makara misali yamma abu hurera wasiya ma na san ya san ko abu makara da ce mai kakka kwanta ba kai wuturi ba kenan shi da wuturi iya shiga tun daga bayan sallar isha in ka iya tashi kana jabar tashi ka yi shi a ƙarshen dai lokacin suhur shi ya yi lada sai wannan iya magana cewa shi alama da irin masu ta hanyar sadarwa ne amma iya ce alƙali ne na shari'a ta zamani na juju yake magana wata gudunmuwa za su iya badawa game da aikin da suke su sannan kowa san dai doka ce ba ta Allah ba kuma yaya za su iya yin ka wata gudunmuwa to ba gudunmuwa na fata dai wata ran an kuka yawan ku iya juyi abin shi ne ban gudunmuwa ku canza abin ya koma na ajiyi shi ne ban gudunmuwa za ku kawo kuma an san da wannan matsala a nijar muna fata Allah kawo canji za a canza abin ganin hatta jujunan da yawa suna jajen tsarin na shari'ar ta mutanen Nijar tsari ne tsoho shi ma a waranshi waranshi ma irin waranshin da ta da dokoki na ɗauko aka kofi na waranshin da ba ta yanzu ba haka aka mallaka mana har yau ake fama da su sun saba da al'adunmu da addininmu sai muna fata a sami gyara abu sai kuma bakin abin da ka iya na ga akwai wani nawa da aka yi a nan juji ne shugaban wannan nema kotun amma da ke ya karatun addini kuma ya da alƙida a san akwai abu da yawa misali abin da shi ya aure ko wani gado shi da kan shekaru iya da risala iya tafi na gazeri damar shayin kisas ko a baka jiya ta hannunka ko ta kawa ko ta kisa ko arami zai kira wani alkali da kan shi ke yankin a wurin zai dauko da tayar kone ce ba ta da jujiya ce ko kwar kaza kwar fainar kurin ta da kaza za a baka kuma kuma yana da haƙƙi don abin na sirta abin na kutun na akwai haƙƙin damar mutum a mai abu da al'adar shi kutun gishi musulmi na mai aikin mutuncin shi akwai bangaren armi bangaren don abubuwan akwai dokar ma'anyar da awa mutum shari'a da addinin shi da al'adar shi bangaren armi bangaren bangaren bangaren almi bangaren jiya sauransu akwai abin da ba su hana ba da irin wannan yake wajen kokarin ka kenan kaga wannan jiya ya san jiya ku dura kumi ba ta lan gara ku ta ta yana kuna da kudura kumi jiya ta hannu eh diba eh da sai karke eh ta kaza gare ka in kawace in kisa ne diyayya kuma amma a kusa ke tsanar mu amma yin kisa sa a ranar kaga ta gudun makwari haka akwai wata yan uwa iya kotun koli yake ma ta can ma ta sama kyau ne ka kai ana ya taɓa a kai mishi da yawa samun rikici ya kira ni in zai mishi fatawa kuma da fatawa ta za a yi kuma a can kotun koli ta gaba da wallahi kun da suna dama ko ta shiga wani hali ta wani matsayi kana yanke ta abin da shi ne da kusa kai ba mu ta za ka yi kaza ki zai wannan gudun kuma ta hukau Allah taimaka sai wani ya ce to wannan wani abu ne daban wanda ya huce wai bayanin wannan da na yi na addu'a ta istijaba da muka faɗi satin da ya gabata shi ne ne wani lokaci wai a saudiya a saudiya wani tarihi ne da jimawa a takaice kullum addu'a ana son bawa ka yi da gaske shi ne babban abu ka yi da gaske anan salafin ya cewa kudu ula wa an tumu duniya bi da jara wannan lalata shi ba a kalbin gafin lahi ku roƙi allah kuna da niyya ta gaske kuna da yakin allah da karba allah bai karba addu'a wanda yake gafi hankalin ka wani daban kana addu'a ma hankalin ka a kasuwa ko a wani daban ruwan da ba su ka shiga amma ka yi da imani na kan ku misali a wancan zamani na muhammad hassan da ke ba da labarin cewa Allah iya nan Allah shi duk abinda Allah ce ya yi ko ya yi Allah iya nan kuni kuke canzawa Allah iya nan Allah shi wani alƙawarin da na sa addu'a bawa iya nan kuma alƙawarin ne uduguni na tajib lakum shi yace ku kira ni karba kuma shi yace wai zaka alaka ibadi anni fa inni qadim ujibu da'wata da'i ka da'a din shi nan magana kuma alƙawarin alƙawarin Allah iya nan bai canzawa kuni kuke canza alaka da Allah dan haka ya ka misali da mutane na misali na saudiya ce shi na bude ta yawo kana a gaban shi iya har iya da ke malamin babban sanci na masarar iya da kujera da darasi a cikin ka'aba ya ce iya cikin iya zai fara wa'azi ya zo ya wani zuci gana da kaka fara ya suka tafi sa kame ta zan hana malin harkar zuciya da ala kuma da turare ne ya masa sai ya ce ku bar shi ce zan ba ku labari na mutum ya ke ya ce nikin wannan ta wata kasar shi kuma mai wadata ne ya ce na samu shalar ma'ana shanyewar gababuwa bai iya bai ta bai ta iya ya ce dina ya rikta duniya amurka ingil diyar turai kuna ya dangara kurin ta iya ɗaki a tele sai ga ka amur ka ba ana kawo ta kawo fi kuma na bai dira a ran shi kai sai kamata ta ɗakin allah ya ce mai ɗayan amiyar bada special ni hali ne amiyar jirgi na musamman amiyar jirgi na musamman kurin zai ta umara shi kenan hali ya ce shi ne aka ɗauko ni aka kawo ni sun kawo ni cikin ka'aba ya ce kowa ta yi bari bai so masan suke yi ciki su ta yi bari shi suka ji shi ya ce abin da nake raina kuna imanin allah bai taɓa da ni abin da ke ci kalmar shi ba suna bane wanda ma dogaye magare shi ko mutum ya allah na zo ɗakin ka na zo kaza allah ko a makara ko da ƙwahuwa na zo mutane ko a makara ko da ƙwahuwa haka ce kaddash Allah ko a makara ko a kafa ya zo ta bauta yace ina yi ina yi ina yi kuna yi barci doke na haka ne haka ne ce ta sai naji a cikin barci na ta kuma mishi kuma mishi ma ma alarcin kuma mishi ne ta kika ta kika ta yi cikin ta kamar zabure ne ta yi zabura ta ban gano ba ne ne da na kirkifa ya taki sai dai shi ne tsaye kurmi daga tsaye ce wallahi shi ne ganin da aka gara na kaɓa wana kagunan imani ne da ta abu gata shi kuma daga ba kuma wacce ga jan da ya kawo ce ni ne kiwon a gaban ni na tsaye da kawo kawo wana kagunan shi ne cika da allah iya na allah kai da ke zaɓa shi ya san zaman na kama ku misali na guda biyu na ce wanda shi ma an ne ashibar hali na shiga misali a saudiya ne mun yi wata shekara wannan uwa ya ban kudin kamun shi ashe a dokar saudiya laifi ne a kama ka da kudin suka kauce haka miliyan goma ne kudin suna da amfani kama ka zuwa rikin abun ana wani abun na ta'addanci ya kama zama ɗan ta'adda kurin wani ya ban kudi miliyan ishirin zan kawo nan to akwai ɗan uwa shi dama ya san wurin kuma ya san komi ya kawo shi kudin ya canza ya bani bai ban wannan kudin ba sai a aeroport kuma na rage na karar da doka a alƙata ba su rubuta ta kuma na wani tsotsaye na kan na kan na rubuta kan kan rubuta ga ta rubuta ta abu na rubuce na kan ta na kare kuma zo mutane mana ga kudin da wani kudi kaga inda a gida ne yasa a wani cikin balin to na shigo a rufar wasu kuma a rufar ga ta kamera ta ina mun da ana ganin kama ko da ta shi ya kamun kun ga su na amsa na ba abokin taya ta miliyan bakwai ne ya ce a Allah na rike ba sai wannan ba da rike na samu wani cikin wani da ke rike mako miliyan uku ta hudu ce miliyan wajen goma sha da ba nuna haka shi kenan na ɗauka na sa saura sake ta nuna sauran cika juna kurin wani ko Allah mun je muna layin shiga shiga wurin tahiya kurin ashe an kai mu layin yan Najeriya sai Najeriya nan fuku bincike ashe jirgin namu jirgin da ya haka mu layin su amma ai Allah ba mu gana riga ba rigar ke sau da ya san gari ce sau da an gari Allah sai amur da magari gari ya mutanta ko da yin sulali ne sakin ya mata ɗaya ɗaya mace mata a cikin ɗaki ya wani haɗu cikin mata na ce ina da da wani na yi sallah na ƙari na jiwa kuwa da gani cikin ta kai da nan zaɓar da wani ta kalmar da ka ce ma ta kalmar ta kalmar ta kalmar cikin ta kalmar na ta shi layi to a lokacin abin ta tara hankali ba kamun kaɗai ba akwai wasu suna suna adawa da sunna ɗan nan garin ne kuma zai suna karmar mai sake ba da sunna kuma tare muke da su to wannan ta dace a gaban da aka mana ba ka ka da wannan to na mushin ka tara hankali dole kun na kuma kun dole sun Allah zai dole sun Allah zai kun nake nake da kun nake adda Allah ka hudda nake adda wallahi abinda hikima Allah na rantsi da Allah tun daga mutum na ƙarshe da jigani hawaje na duk wanda ya zo sai a ɗaga rigar shi in garci a ɗaga ta in kayi shafi ɗaya ɗaya na rantsi da Allah ina zagwa daidai mutum uku ne farko kuma sai sai kun sai taɓa haɗa ya tura ne na rantsi na na biyu da na zo kun ya goce wallahi na ku da na zo mai bude sa kun ya tura tawa na rantsi Allah bai buɗa ba ko jiki na sai ba abu da kuma ni kana ba kowa na kowa ba da aka kira fa wallahi kira fito abin Allah ko wallahi babu wanda ba abin cika ba gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa banda ni wallahi sai da muka fito na cewa na kun sun wuce kuma da ba shi da gabe mu da kun sun wuce wani shikenan ka gona bane hazaki Allah ne kuma abin ba ba wata mun bakin Allah ka ga wannan yaki ne na biyu na ta garin abu shi ma na shiga wani hali lokacin gari ya zagi tun da bukanin na ci bashi na ci bashi ina na tsoro ma aka yi mitin za a ce kai bashi mana yawa ba abin yamin yawa kurin ina ɗaki kurin shi na koma a kurin sajin sallar ka abi wallahi sallar ka abi kullum akwai wani ajiye kayan na kurin da na ƙarar sallar ka abi kurin na kurin kurin imai ga na kurin ya samu na tura mu Allah ku da hannun ku ku da ku da hannun ranar da ya ku da ku hannun da tura ku cikin musan kada ku tura hannun hakuri Allah ina tura ya ku na rasa Allah yana hudu ne kuma ina ce Allah abin hudu kuma ina ce kuna ban goge ka gwada kurin musa mun kuna da kan shi kuna to na kenan ba sun Allah bana kade ba kai kai yi da kake kake Allah yana Allah kurin mun ne muka canza wallahi Allah taimake mu sai wannan iya cewa wai akwai wani mai haskawa yan uwa wani abin da kasar a kusa kudin mutane wanda ta hudu shi ne allah subhanahu wata'ala ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون وليم الله سنة ولسك إيمان كما سنة جنس وراء الله شنو ولذلك إيمان نجسك دكاري دقوة الله كي ولي إلا ولذلك متاكي متاكي amma mu ana abin da ake cewa aka cewa da wani ne ya haska ya mutu a rigar haske a gidan shi ko matar ta ce ya zo cikin dare mafi yawa ma matar ce ya zo cikin dare manyan matar mai yawa ko wani masoyi ya ce a wani cikin dare ya zo daga haske wani cikin haske to gaskiya za ka gano ba haka bane inda har wani taka haske ce to ba sa wuta a madina da madina ba sa wuta ba sa wurin an ƙari don nan ne shugaban waliyan gaba ɗaya da waliyan ba su inda wani mai yawan madina kuma da kuma da shugaban gaba ɗaya amma wuta ake samu kirar mai hankali da gano ashe ba haske wani wuta wani alaƙa tsakanin bawa da Allah illa Allah yana karama bawa da abin jinsu yakan yi wani waliyi aka wani adabin nan mamaki ba mamaki bane ba duk sai daga wani sun ce an buɗe shi kasa ta fiye shi ba shi ya ce ba wani bane ba aka san abin ne wani kuma kasa fice ba ka wani ba kuma ta wani kasa ta ce a ce ba wani bane ko wani abin daban Allah yana karama bawa da abin jinsu amma misali a kan misali wata ran na jirin azi malamin suka rusa saudiya sananne yake cewa wata ran mun ji sutura da mu a sitati hada bin bas a madina za su a tamar misira da sutura da ya ba sanar magarba da dare ya ce mun yi sallar isha muka ta yi binne wani da ta hada bin bas a cikin sutura da kyau malaman da adadin su ya ce mun je a lokacin babu kuran sai muka mace hutuna muka aje gawa an na tunanin ya za a ya za a yi cewa wallah haske tuna cin kabarin hawa da ko ina fawo haske haka kabarin gaba daya da gefen da muke cewa muka ɗauko wani bawan Allah cikin haske babu wuta da wajen wallahi muka tsare muka san cewa muna muna binne kuma haske ne kaga muka kana mata Allah a ta cike na dai amma ba shi bane ba haske a ce wani mutum wani zai haske a wannan mai dan muna ra anan can wanda sauran makwantai ka san ran juma'a wanda san wanda san da ran juma'a ke zuwa Kano to ka san kana kanya na muke da dan muna mutum muna zuwa garin ne makwantai wanda san da makaranta a da san da abu da shi da shekara kwaje ba kuma da shi to ran juma'a a ce kano aka yi hadu kan su kano kanya wanda ya ce ga sun ga wani suna wata wasa wani suna ya fice wani suna suke haska shi kuma farce ta mota sai kwana wanda ta haka ce ta shiga sun suna wasa wani kuma ya da manyan mata ta shiga suna wasa wani ran juma'a suna wasa ran juma'a wani kan dole ka ga da wani da wani gaskiyar magana ne waliyakun wali ba haska ba ce kuna alaƙa ce tsakanin bawa da Allah kuma Allah yana karan bawa da yadda yake so yakan yi ba abin alama ko da waje shi amma wali ne Allah ta mutum Allah ta mutum wali shi Allah rahma bismillah aya ta ta 28 zaka tashi ma'azin Allah eh ma'azin Allah kan mutum a san ka buɗe
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين إليهم اثنين فكذبوهما إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون نعم
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني إن أراد أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين a darasinmu na ƙarshe ko kuma ta muna cikin wannan manzanni da Allah subhanahu wata'ala ya kawo na gari wanda mun yi bayani abin da ya shahara a wajen malaman tafsiri Antakiya ce gari ne a cikin Falastin zamu ce a yau sananne wanda dai wannan manzannin guda biyu farko Allah ya aikawa a garin bayan guda biyu abu ya tauri Allah ya sake aika manzo na uku amma duk da haka wannan mutane sun yi taurin kai sun ƙi har suka nemi cutar da waɗannan manzannin Allah bayan sun ka dalilai da yawa da suka yi na canji da waɗannan bayan Allah sai daga can akwai wani mai imani a bakin gari kayan a shigo wanda shi ya ga gaskiya ya imani da gaskiya kuma ya ji labari ta saƙa a rigima da wancan mutane suke hulkin imani da wannan manzanni da aka aiko shi ne da gaugawa ta so kawo aka shi ya zo ya ji hankalinsu a kan yarda da waɗannan manzanni wanda ba komi suke nema a wajen ku ba illa ku yi imani da Allah kuma ya tabbata cewa manzanni ne daga Allah ƙarshe da ya yi tattaunawa suna ta ce kai yanzu za ka bi su ne ka ya ce me matsalar ya za a kuma in yadda in bubu in bonin Allah daban ga Allah makaɗaici dai bayan ya bayani dai ya tabbatar da shi mai imani da wani manzannin ya riga ya mika wuya ƙarshe dai mun ji labari sun kashe wani bawan Allah ya yi shahada ko labar labari cewa cikakken shahada don ya shiga aljanna Allah ya labarin sakon wannan bawan Allah irin abin da ya faɗi bayan ya koma ga Allah na ganin godiya ga Allah na yanda Allah ya gafarta mishi ya karrama shi yake hatar da ma jama'a shi wanzu ka kashe shi da ma su san da wannan samun labarin su san da gara fasa da ya samu shine karshen karatun sati da ya gabata to zuwa na abin da ya wakana ne Allah ta wa'innan jama'a wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min sama Allah ta bamu aiko ba bamu aiko ba mutanen wannan bawon Allah ba wasu mala'iku ko mutum runduna daga sama ba mala'iku muka aiko muka zo daga sama Allah ta ma kunna munzilin kun ba ma sarkar da munzili dan wannan mutane man mala'iku dan su Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahidatan faizan khalidu kurin Allah ce tsawa ta tak aka musu tsawa kurin tsawa guda ana tsawa guda sai ya zama hannu ya ga sana a mace kamar kashe wuta buk ta mutu an kare shi ke na an gama da su babu ka ta wani an kawo zanen duniya gama da su allah tsawa guda ka gama an gama da su wannan shi ne ƙarshen wa'annan mutane sai ya hasaratan ala ibada يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
na'am nan kamar da bayanin satin sama abin da ya shahara cikin da tawon tafsiri an taƙiya ce kuma wannan manzannin isa alaihi salam haka ya shahara amma ibn kasir rahimahullah ya ja cewa wannan magana akwai abin dibawa babu tabbas kan cewa manzannin isa ne ya ka dalilai guda uku cewa a nasin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya labari idan arsana lil muslimin fa kazuma fa sanna bi salis Allah ya ce shi ya aika manzanni biyu ba isa ba to kuma isa ta shahara ta kai manzanni isa ya aike su garin kan shi kuma Allah ce mun shi Allah ya aiko su da suka kuma ce na ƙara na uku da ce na farko kenan ya ce na biyu cewa kisar da ake badawa ta antakiya antakiya gari ne shahararre na mutane mafi isa da salam daga nan aka yi addinin kiristanci a duniya ita antakiya ita ce farkon gari wanda suka fara imani da isa zamanin nan gari in aka kawa hatta ababen bauta mana kiran suka da wasu daga nan tawa daga sake yanzu shi kuma wannan gari da wasu kuma wannan jama'a Allah ya halaka da su gaba daya ita wata kiya gari ne tsiya nan zamanin ne kuma ba a tabbata azaba ba yace bayan Musa ba a taura abin sanar da malamai magabata sahabbai da yan baya Allah bai saba kawo wata al'umma gaba ɗaya ba a halaka su ba a taura daular harkar su gaba samu da adawa an yi ne kayan a taura ba a taura ya dama wasu jama'a amma halakar da al'umma gaba daya daga sama babu ba yi ba na kenan wannan shi zai ce kenan wannan dai wani gari ne allah wa alam alƙaƙiya kuma ita ma ita wancan ma akwai mu zargi wannan daban ne isa a cikin tsarin alƙaƙiya zo da wannan cikin da ita take amma wannan aya ko labarin babu kan a gama shi da cewa manzon isa alaihi salam allah wa alam su dai ma biye ne wannan mutane da'awa ta je manzanni sun je sun musu kira sun kiya nan annabi da saman labari haka mu na saman labari ga yadda da'awa ta gada za a tura mutane al'umma da masu wa'azi amma su kare nan manzara ta lamana da magana manzara ta ake wata siriya kai ka su garin da kai ɗaya ne ma ga annabi manzanni uku aka aika a gari guda amma su kiya karshe ga labarin su ga da aka manzanni ga da aka wasu imanin kiran ta siriya ce da musulmi a kiran ba gare ku harau ba in ma wani gari ne dai haka abin yake ciki kenan da annan Allah ce kenan nan kalma bayan abin da ya gabata ya hasrata an al-ibad nan tahassul kaiwa irin kaitan asara da ta shahi bayi nan dabi'ar mutane kenan bayan akwai manzanni za a yi a yi a yi su imani ce ta dan asara kai kan asara ga bayi ma yatihi min rasulin illa kanu yusallun duk manzon da ya zo mutane kenan haka ɗabi'a mutane take in dai ma aibun manzo daga suna wa wannan manzon izgili shi da Allah ta ta matan tun gaban da rasulun illa qalu sahirun wa majnun ma qaru matan tun gaban da rasulun illa qalu sahirun wa majnun nan ɗabi'a Allah ɗabi'a mutane Allah ce kazalik ma atal tun gaban da rasulun illa qalu sahirun wa majnun har mutane ke duk manzon da yazo amma ce mawaki ne ko ce mafaci ne haka suke jiwo manzon Allah da biya mutane cikin kenan ba wani abu sabu kai a gare ka nan ɗaukar da izina ce ga kai da masu imani ga dai yadda abin ya gada gwagwar maiya tsakanin manzannin Allah ko masu wa'azi da wanda ake ma wasu Allah ce alam yaro kam alaka na kabalin min ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون kullum وإن كل لما جميع لدينا محضرون Allah ta ce alam yarau kam ahlakana qablahum min alqurun shin wa mutane ba sa diba ba sa gani shi tunanin al'ummi nawa mana da dama al'ummi suka zo kafin su Allah ya gama da su ya halakar da su bayan sun ja sun yi taurin kai game da manzannin Allah kuma wani da an halaka lalace annahum ilim la yarji'un wannan wani samudawa adawa mutanen lut da mutanen farauna har yanzu dai ba mai labarin a wasu kwana biyu sun sha jini sun taso ba wanda suka dawo ba ba wata al'umma da Allah ya gama da ita bayan lokacin suka dawo sun suka bada babuwa sun da yake na kare ba mai dawowa wannan bai da muku izina ku gano kanta kawo gare ku in aka muku mana ba da wa dawowa na ana kira ne ka yadda baki ka yan tasa shaye ku ku gyara kuma suka huce babu wanda ya dawo kuma wa in kullu lama jami'u ta mutu kuma dukkan gaba da lace dukkan suka wuce gaba da ba kyan jikin a shikenan su ta mutuwa mutu ce ita ka wale ko ko za kare su a duk ko za kare shikenan a Allah zai sake tattara su gaba da wani gobe kiyama Allah ka za mu kawo su gobe kiyama dan yi sake gaba da nan to mun me yake nake nan duk yan azaba da Allah musu so mun tabbace akwai ta lahira magana kenan ina ko ya tara ci gaba وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
Allah ce wa ayatu lahum al-ardu mitatu ahyana nan Allah na ji hankalin bayi na musan da Allah mai cikakken iko ne da kudura abin da suke yi ubangiji ne mahalicci ne mai cikakken iko abin da ba abin da ya shi Allah ce wata aya ga mutane al'adar mai ƙasa ta rushe magata ƙasa ta rushe ba ku ayayyana maka raya aka ji daji suka tana kaɗa ba komi kuna ƙasa ce ba komi amma sai a yi ruwa wannan ƙasa busassa daga ta sake toro sabo shi na raya ta ta sake dutse rai gaba daya wa akhrajna minha habban famin ya kulun mu gudu da tsoro bayan ya namar ya girma an girbe ya lalace gaba daya sai mu sake hudu da wani tsaron sabo kuma famin ya kulun daga wannan shimkar da ita suke ci wannan tsaba na habba ba tsaba tsaba tsaba daga nan suke cin abincinsu
وجعلنا فيها جنات وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون التي وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب daga wannan jirgin wanda da sun bushe sun lalace daga wannan ƙasa za a sake hudu da garake ga suna Allah za a yi rudu a shibka ga gabar ka ta hudu da dabinai da inabi an kanar da biyu ba an yi magana abin da ake fata alimantar na rayuwa kuma ka kayan marmari irin su dabino irin su inabi daga cikin wannan ƙasa Allah ke hudu su wa fajjarna fi hannun uyun kuma nuna da zai za ta buɗe ga ruwa ya kaɗo daga cikin ƙasa eh muka kado da ruwa daga cikin kasa ya kuto kuma yake tafiya kuwa san dai irin ruwa da yake din ne irin gashi ma filafin da yake ta filafin da ruwa ne fito daga cikin dutse ko ta jaro haka sai ne duk ruwa ruwa ne kun shi kada kowa kun gane kun kuran an ga ruwa na kadawa da ko ta jaro Allah na kadawa da barin ne da aka ce ta wakurin to wannan Allah cikin hikimar Allah ce kuma da ruwa shekaru a ruwa a ruwa ce a refan fa tsare babu kullum haka ce duk wanda sanin haka san ta haka nijar nijar filafin ruwan kenan wannan iya daga cikin hikimar Allah Allah ce wannan baiwa da ya muku da ya kudu min samarin ƙarshe ta bushe za ku shuka ko ku dasa ƙarshe ku za ku ci iya itacen wannan ɗaya itacen wannan ta ta kwanu na dabinin da inabi ku za ku ci amma ku tuna fa wa ma amilatu ainihi wannan tsabar gaba da ko ce ko dabinin ko inabi babu wanda hannun mutane su suka yi da kansu a kurin ka shiwa jin Allah zai bakin da ka shirka ka bada ruwa ka sa ta cika gyara kurin sa gaba gami Allah zai shi ne babu wanda ko ka tsoro ko gyara wata irin ce ta yi da dinu ko ta yi ta yi nabi ko ta yi dawa ko ta yi hajji wacce babu a duniya har yau kin ci gaban duniya babu wata ƙasa ta ita ilimi za ta za a tara wata izin kuna ga dawa ta hoto dubu ko ba ko goma ko babu ko hajji ko alkama babu har yau kin ci gaban adam duk cikin duniya babu inda aka yi in za a iya fata alimantar ta rayuwa duk abin da kawai ko da bina ko ilimin ko hatsi ko da ko shinka ko wake ba abu daya na rayuwa wanda haƙi cika wani adam ne duk cika wani adam ne babu hayyi wata ƙasa da ke yi ko daya ko tsaba daya ba ba huɗe ba kaga wannan ya kamata kenan ku dogara ku dangana ku mai kaga ga wannan mahalicin mai wannan aiki ku je muku da ni'imomi da shi yayi Allah shi yayi dama shi yayi ku kuna kuna kuma rayuwar shi ne mishi wa ma'amilatu aydin babu wanda babu wanda hannun su ne Allah ce afala shukuru shi mutane ba za ku gode mun ma halatin ba ma'ana nan ji hankali ne don da neman shi bai kai ba gode mishi tabbas ya kai gode mishi wannan shi ne nan yan uwa akwai magana da ke gama aya an raya kasa ba mutuwa sauransu nan a lokaci guda sai kullum ya ce wata wata nan kuma haka ita ka zara surjin ko haka kenan wayan da aka yi wa kasa haka kuma wata haka za a yi an binne an binne an binne lokacin karshe in lokacin da Allah kaddara za a yi ruwa nan musamman Allah ce za a yi ruwan arba'in annabi Abu Hurairah ce za a yi ruwa bayan kashe kowa kowa ya mutu ko cikin sai Bukhari kowa ya mutu gaba da musulma kowa ya mutu an kare ba ba kowa mai da sama kasa annabi ce za a yi za a yi ruwan za a yi ruwa na musamman ba wurin shuka ba na ruwan tara da adam ne za a yi ruwan arba'in suka ce abu wurin da arba'in kwana arba'in ya ce naki bana hudu shekara arba'in ce bana hudu kun da arba'in ta kun arba'in kwan za a ruwan arba'in eh za a yi ruwan arba'in kwana ta kace kwana shekara ta kudu shekara awa ta kudu ne kun arba'in ya ce abu wurin sai a nan kun arba'in kun yi ya ce bayan wannan ruwan wannan ruwa zai barbari duk wani jinsi da aka binne a saman ƙasa duk wani jinsi suka nan a nan ne aikin adn a nan adn wani halitta da allah ya ma kowace halitta a nan ne a duk wanda allah ya halitta a saman ƙasa za a barbari wannan halitta tashi za a tada shi yadda yake shi ne hikiman allah da allah yake ba labarin ɗan adam iya mamaki na ya za a yi a tada shi ba mutuwa ana ce ba za a tsarin ana ce ba na farko suka kiyama Allah ce kon kiyama kon kiyama eh kon kiyama بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه hasbuk Allah ce dan adam iya mamaki na yaya za a yi a tada shi bayan mutuwa iya ya za a yi ni bayan mutuwa a tada ni na ce ba da ba maganar ba a tara ƙashin da kake hautar waka ce ba da ƙalili na ala'an su yi buna Allah ce za Allah ce bala za a tada kan kai ba wai hautar ka ba haka ce ƙalili na ala'an su yi buna muna da ikon hatta wannan amfran daga bayan an da gano amfran hikima amfran daga bayan an da gano ashe tun duniya in gidan ku duk ɗan tagwaye ne sun ce na hagu gidan ku duk ɗan tagwaye ne amfarar sun kowa da banci wannan zaren hannu duk duniya ba duk da taba ka tari na wani wani duk wanda aka sa kun gudu tagwaye ne daga uwa haɓa ba har tagwayen gaba ɗaya kowa aka yi amfarar da shi da bane hikimin Allah a wata mu da a san kurin yanzu a gano abin a shi abin ne akwai hikima da Allah ya ce ya sai ma ya muku kwanta ma abin da daki abin ba abin da nawa ta ba ko kai kan saka maka a Allah ta ce ba ta wata zamanin ba labari ta wata zamanin wata jahiliya ta da kaka jahiliya ko babu ci gaba da zamanin ko Allah ba labari ba kai ba hatta zanen hannunka nan kenan mutum yadda kake yanta yadda kake kaikin wannan ba abin da canza kai za ta kai Allah da ta tabbas tuna shi ne kenan cewa kenan da ke jan hankali kenan wannan ƙasa ko bayan Allah yadda ake ruwa a tado a sake tsoro ayin wake ayin shinkafa ayin wane ne su ƙare su bushe tare ba komai ko ayin ruwa kuma su tsoro kowa wata ran haka ne tabbas wata ran mu haka ne Allah ce mai Allah ce subhanallahi سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون na'am yan wa bayan duk wannan bayanai Allah yake tsarka kanshi da kanshi yake tsarka kanshi subhanallazi khalaqa al-azwaj kullaha tsarki ya tabbata ya tsarkaka wanda ya halicci dukkan al-azwaj ko ma me ana ce mu kullu shi khalaqa zauji ana ce mu kullu shi khalaqa zauji ana ce ko ma me ana ce mun shi mun shi mace da miji ko ma me eh wannan wata hikima ce na Allah ne abin umarci mu halicci guda ne duk abin da ka loko a mutum a dabba a kwari a tsoro kun ka ga akwai mutum akwai namiji wannan kan da kai ashe mahalicin guda ne da nan da mutum da dabba da ƙasa da sama duk wani abin gaba daya da ka hikima da a kowanne ƙasa mutum namiji wani ya tabbata ma ashe mahalicin guda ne ba wani kowa abu haka wanda kai zo abin malicin guda ne haka ya tsara sai ka nace subhanan lazi khalaqa azwaj kullaha tsarki ya tabbata ga wanda ya ji dukkan ma'aurata gaba daya ce min ma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wannan azwaj ta kullaha yace daga duk abin da kasa ta tsoro wani abin labari malamin gidan gona ne ya ce abin mamaki duk abin za ka ɗauko na shirka tsaba shirka ta hoto a haka buɗe alamato suna gani ɓangaren mace ɓangaren namiji a ƙwaya ɗaya ta dawa wacce kowa ke ana iya ganowa ɓangaren mace ɓangaren namiji ana gabu ɗaya ta ana gabu ɗaya ne amma a ciki suna ana iya ganowa ana ana iya ganowa ɓangaren mace ɓangaren namiji sai ke sai kuma shi dabi dabi tsarowa sai ke tsarowa a ruwa a ruwa wanda ke sha akwai fustuwa kuna gasi ya ke samun kuran a cikin ruwa wani abu ne da abu ne tunin musan ma kuma da shi kai aka karba dole baro kenan koma mai haka Allah ya tsarkar shi yace kenan mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wannan ma'aurata daga kasa da mun saka tsoro ma'aurata ne haka ku kanku mutu da miji ne sai ta yi ma wa mimma la ta'lamun da ma abin da ku sani ba tabbata sai ba da rama
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون kuma daga wasu dalilai na kudurar Allah wadda aya ce ga mutane ya ce allai dare na salofin nuna yanzu ana cikin haske a hankali ya tana haɗawa ya ga duhu duhu ya zo da suna cikin haske bau na ce kama asalta kama ce a tare fatar wani abu kenan ana cikin duhu ya ta haske a hudda wannan duhun ko ana cikin duhun ya ka haske ya ture wannan duhun kenan nan kamar yadda zana an sa ga maka iya doka cewa daga cikin dare muke hudda ke muke kenan muna hudda rana ne a cikin duhu sai gashi kenan ana hudda a cikin duhu za kwana fa ya zama muzulmun kenan ga haske an kawo duhu sai ga su cikin duhu da suna cikin haske kenan an zage duhun ga a cikin rana tuda kina rana tuda cikin haske ana hudu rana ya ga cikin duhu yadda a cikin haske ake an ɗauke hasken ka ko a cikin duhu to shi gama kaman me yake kawo dare duhu da haske samuwan haske ake ga duhu amma bu- duhu ya zo haske ya zo duhu ya kusa ta ga me sababi dalili
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم Na'am. Allah ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha samun dare da rana kenan yace rana tana tahiya li mustaqarrin laha zuwa ga wata matabbatarta ɗan wannan wurin kullum mun zo me bukatar bayanin ganin wani abu ya gamu na zamani abin da ke da alaƙa da aƙida ko imani da maganganun magabata akan wannan mas'ala wanda kenan iya da kyau don aka san wani hamadi ya shakka akan imanin shi akan wani abu abu ne da yake zawa wani abu ne wanda yake bashi da ya kace bashi da wani matsala game da addini na maganar tahiyar rana da wata dare da rana da ake wani magana Ah, cewa rana wani abu ne da ke sabbaba samun haske haka da kuma kuma ce rana tana tahiya zuwa musabbatarta kahin bature ya gano da haka cikin mu musulmi imani da haka kuma shi ilimin falaki na musulmi da suka kasiri suka tafsiri suka karɓar wani ayoyi suka kasiri sun jima da bayanin wannan lamari wanda mu zahirin Qur'ani kullum mun tsaya eh rana na tafiya abinda yake da matsala wanda wani abu da dan adam gano imma dai imma kuskure lamarin tafiyar rana ko mu yayin ne ake wuni da kwana da zakatara ga mun za a cikin duhu nan da awa goma sha kaza sai da gara ta mutu wannan shine abin da dan adam bai da shi a fili karra yau da gobe a hankali me sababin yaya abu stamfi yake wanda bai cika da kuɗaɗe ba ɗan adam wajen bincike Allah ba adam baiwa da gano ababe da yawa yau da gobe ne aka gano suna ga wanda ya farkon kuma musulunci bai in karin ilimi tun addinin kiristanci ma wanda yake karin cewa wanda ma'aikata wannan galileo cewa wanda na itali shi fara magana a cikin malamai masu ilimin falaki wanda fara cewa kare ko a can da ko a yin kiristoci da wani mutum da kurin wannan suka rana zuwa take tawa da ta taso ta komo ta nan haka haka ake cewa ta haɗa a yamma an jima garayen ta hudu ya ce aka kai ta kullu ya ta koma tana kowace an ɗauko ta ta koma ta gabas haka ake wani kuma ka yalanta wasu malamai ta suka da wannan magana to wannan magana haka ake wani to wannan akira ta zama kan mutane don abu ne adam da kai gani mai asa ɓarɓar shi ga liliyu shi fara magana ana da wani sai kasar karatuna ba sai kasar karatuna ba karantarwa ne suka rike abin da su rike ne shi ne shi har gana wani itali mutum itali ne kashi akwai nicholas na mutum malama amma ne wasu galibiyo shi yawa da abin da ya shara duniya wani ba Allah wani shi wata kari wani duniya ta mu ba sai take ba wani muni miji gusawa haba duniya sai gusawa wani abin dalilin shi malamai na addinin zaman kristoci suka ce ya ka hurta sai ka fitina kai kashi shi kashi shi tarin galibiyo kashi ya kai ya magana duniya ta gusa kashi shi suka yi wannan abin in an kashe shi amma yau da gobe an adam a hankali dole aka yarda wannan magana ta shi a wani gulma yanzu dai ko a nan kowa san dai yanzu kuma baka yi ilimi da yawa ka labarin da yanzu washington war haka tsakar rana ke ana tsara ana shakin tsakar rana ke sha biyu rana eh an ka ɗauka can wajen wajen sydney wajen wajen tokyo yanzu ma an har zuwa an har zuwa huta aiki sahi ake sani su zama su abu shaɗi ko wani abu shaɗi a goma su kayi a goma su gano da samu a can gari ya waye a can ana fa zuwa aiki kuma ga to kaje ka kan tawa can tawa ta bace to kai ka kan tawa ka dinta kai san waya mun ga mun rana saka da dan nyami ana maka yace gara na karanta kai a nan garin da makaran kai sai magariba yace mun ga wata rana mun tawa da ba yi to hada dai ka tawa da ba kaje ta bace maka ne kai da magarinta to wani abin tini ibn kasir ke cewa rana daga ta tana tahiya ce mai matsalala zuwa wani lokaci kun da Allah mata ba mana hada ta tana ta amurka ta yi magana kayan magana biyu ba magana tun sun kama magana ya ce tana tahiya zuwa wani lokaci mace mai mutum mutum karshe kiyama da kiyama ne karshen tsayawa kina shi za a farko zamani da su masu ilimin zama suka ilimin farkin tura suka magana cewa wani sanar fi da wani da kan tuntun tuntun sanar wata rana ma tana kusawa su a tsaka suka yi farko ai kasa take tahiya ita kara tana tsaye haka suka ce in musul warku ka gano haka kara tana tsaye mu muke taya a kewa rana ya za mu mu yarda ba Allah ce mu tajari Allah ce tana gudu tana tafiya kuma mu ce ka ce mana sai take ku da ba ba za mu ba su ne a hankali ci gaban su suka gano a ashe ita ma da fadakinta tana da orbit har ma'azi ya kai su ba ka bitas inda take yi inda take duk girmanta tana da falkinta mu kuma a nan mun shi aka ce ya fitar solar mu duniya ce wanda ana samu mun zagaye rana haka muke kewaye da rana rana ce jigon duk abuwa alaƙarmu da ita shine abin da yake kawo dare da rana na baku misali wannan misali ne wai abin da ɗan adam ya gano yakan yi kuskure amma abin da ya gano na ku misali rana ta tafiya iri biyu akwai tafiya ta zahi da rani alaƙa mu da rana ne zahi da rani haka stamci da muke ta tafiya ta tafiya iri biyu na ku misalin bugon wanda balo da geyi ta bugi wani da geyi don sai bugon balo da geyi ta bugi ta za ka tana tafiya haka kuma tana haka wuri wuri tana tafiya ba ka tafiya wani ba to mu wasu tamki haka kenan na duniya tahiya ta take a karan kanta shine dare da rana ta kullo ta bace haka haka abin ji kuma tana tahiya a shekara mu cewa tahiyar da take yi ta haka kin ta yi wannan kuma ta haka yawa sai da ran ba sai ba misali ma abike sai misali sai misali a wasan sai su gama a awa daya tana gudun kilomita 1700 awa daya tahiyar da ta haka tsaye tahiyar da ta haka tana bitar cikin kilo dubu da shi da suka da rabu suna wani ana magana wani ana da bayan gano ke to wannan ce kuma wannan bai cin karo da ƙorani kamar kamar albarin magana su kan bin ba da musulmin sun tsaye asali kudu su ba da musulman magana ba amma albani ce na abin da ke zama cin musulman albani ce hujjoji da zile sun tafi da an ba magana da zama karshe kuma bin ba ba cin karo da ƙorani ba cin karo da ƙorani a zai ke ba da wani ta kai kuma gano ba yan wani abu da mutane ake hayana yau yau zai bature da wannan ilimin tabbacin shi zai haifar albar da sinawar gari da kilo dubu shi fara aikinka ko gidanka ta gane kana gadama za a haifar mai amma mai in za a haifar da mutum akwai bambancin bitar kishi in zai nan da in zai nan suna karfi ne zai misali za a aika nan domin a sistamcin sistamcin duniya mu haka muke juyawa haka ce ba haka bace ba juyawa haka ce kenan yanzu misali suka masu zuwa saudiya sai ka ce a zuwa maka ana awa biyar da kaza a dawowa ba a yi nisa sistemcin ne a nan kana tarye-tarye in za ku tayi tana tabbata tayya a nan kuma tana zama kuna zuwa ne yake na yadda awon lokacin zuwa ya suke kan tayya wani abu ne da ba wurin bane ba da kace ku zama masu abu zama masu abu shi dai a zama abu su mu gane cewa wannan abu ne dan adam ya gano da masa adam dare da rana tahiyar rana daban tahiyar duniya daban daren ƙurani kam tana tahiya kuma ƙasa ce aka gano daga bayan ita ma akwai taka duka zai mace allahu alam shi ne mai sani kura amma yanzu allah ya gama zai wa shamsu ta jari da mustaƙarin laha rana tana tahiya zuwa ga wata matabbatarta kuma wannan tsarin ya ce zalika taƙadirul azizul alim wannan wani tsari ne karkin da tsari na Allah alawar tsari ne na mai iko masani gwani ya Allah ne shi suka ce idan kaga wani kuskure masu abin kasar shi ne abin da sai in kayan sai ka kuskure kuma kayan kuskure duk su tabbata wani gaba ɗaya babu wata irar babu wata tsani yadda yake tun warko haka kullum yake kuma tsarin da yake tafiya tsari abu ne tsararre babu irar babu irar ko ɗaya babu ko ɗaya babu irar kuma tabbata haka ne ita wannan tsari ne na al'aziz al'alim tsari na Allah mabuwayi kun masai ita wal kamar kaddarna hu nazila wal kamar kaddarna hu manazila hatta ada kal urjunil qadim
Allah ce wal kamar kaddarna hu manazila hatta ada kal urjunil qadim yace wata mun mai manazila domin manazir wanda ya san shi ma tsarin wata ka gan shi ƙato ya ɗan ƙarami iya girma da girma ka gan shi ƙato wuri da aka mai alaƙa shi don wata kamar su ta kamar zaman muke zaman ta kamar aka satelit shi da kamar zaman satelit da ƙasa shi alaƙa shi da ƙasa ce alaƙa shi da rana muke ganin shi ƙato ko ƙarami kamar Allah ke cewa وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل يتمنى لتعلموا عدد سنين الإسلام Allah ce mun sanya rana mai haske wata nuru an ce nuru a jima da manuwa ta nuru ya tun ana ya karantar da kai ashe wata bai da haske na shi yadda kasan kasan haka haka yake alaƙa ya ce kenan ƙasa ta ce ita ce ziyari shi kamar kenan wata iya samun hasken shi yadda alaƙa da rana ta hasko abu ne wata shi ne shi ne kenan da kuma Allah gama da kuma shi bani magana shi da Allah ce mu muwa wata masabakayya kenan wata ma an mai wuri wurin da yake bi ne kai bai kuma iya ga maka hatta ada ka da urdun kadim kenan wurin da musulmi da da duniya kenan wurin da yake bi shi yasa zai zai koma kaman tsimingiyar iccen dabiru ka kenan ba shi wani wata abu kato zai matsa koma dan karami ba a a a manazilkin da yake bi ne za mu ga ya koma kaman tsimi kaman iccen dabino bushashe haka wannan alaƙa manazilcin da yake bi ne ba shi wani wake ɗauko ɗan ƙarami ko makato ya bude kamar fata ya zama ƙarami haka bane ba manazilcin da yake bi ne wurin da Allah mashi kuma wannan tsini a nan fara kiran tun suka yi rubuta da malaman sun sun wuce kina da kace Allah ce wal qamar qaddarahu manazil wata mun kaddara mai manazil wurin da yake bi cikin orbit shi iya tahiya a wurin shi hatta ada al-ujum qadim shi da ya koma kamar busasshen iccen dabino tsibigin dabino haka ya ce don haka da shamsu yan bagi la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun Allah ce lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahar nan Allah ce bai yiwa ga rana ta iske wata ta faɗi karo ko daga mu haka wa al-laylu sabiqun nahar haka da bai riga rana na ma'ana kenan kowanne daban kadan muna yar ta kira da kan wata bawan Allah mai tamaka rana rana sake wata bawan Allah mai miki aka aka aka aka aka san su ra ita da wuce ta kama shi dan da yaran ta kama shi ba ta kamawa ko wuce wani abu ne dalili da bani cikin rana shi da take nan baiwa rana da suke wata haka baiwa ne da rana yace wa kullun da watan da ranan fi falaki kowanne iya cikin falakin shi kenan kenan da ordin kenan shi falakin ordin shi kowanne iya cikin falakin shi kuma iya ga wani san hutu iya tafiya tafiya ya zama wanda ce kama zama mutu a cikin ruwa stanci haka yake kowanne iya cikin fadakin shi iya tafiya haka ne kamata mu tsaya Allah kai mu shirin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh